والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تعلموا كسني إهواني يا إن وانا نبهكم الله الله يسنياك كزمو فتككو Allah ya min tsaraba da ni da ku gaba ɗaya da rabo cikakke daga samun madadi daga jagoranmu shugabanmu manzan Allah alaihi wa alihi salamun gaisuwar Allah ta tabbata gare shi da alayensa cewa madadin da ke samuwa ga baki ɗayan samunmu daga kogin karamcin shugaban shagabanni ne da baiwar ubangiji wanda yake ya san duk abin da yake boyayye. ba wani madadi sai ko madadin da ya zo daga wajen manzan Allah ba wani karamci sai ko karamcin manzan Allah ba wani haske sai hasken manzan Allah ya nura ainihin al'uyuni ɗurran ya gayata alƙasdi wal muradi sakaita ni min bahak a halatin nauma lissuhadi walam ajid fi hawa ka sabran ya sakinal jismi wal fuadi ya nura ainihin al'uyuni yadda yake shine haske na zababbun zababbu gaba daya ya matukar abin nufi wa matukar abin nema ka sha da ni giya daga kwarjininka da kyanka da ta kore bacci ta mai da shi rashin baccin sai zamo da na ga wannan kyan naka na kasa bacci gashi na kasa samun haƙuri a game da sanka yawon da yake zaune a jikina da zuciyata yana zaune a jikina jikina duk abin da yake koyi yake da shi yana zaune a zuciyata zuciyata koyaushe shi take tunani inda ake bukatar bawa ya ta kokari kenan ya zamo manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamo sakinun jismahu wa fuadahu wa kanna sabarul kibar hakika sashen manyan malamai sun bayyana ramar ubangiji mai karamci mai yawan gafara tabbata gare su su cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da ya halicci yumbin jikin manzo maɗaukaki da jikinsa tsatsarka mai daɗuwar daraja sai ya halicci jukunan shugabanninmu manzanni wal anbiya da annabawa wal mala'ika da kirami da mala'iku masu girma daga gareta da waninsu daga alayen manzo da kudubai da ɗaiɗaiwar waliye yadda ubangiji wanda yake sarki mai kubutar da bayi ta tabbata gare su manzala sallallahu alaihi wasallam ya zama hissisa saboda wannan keɓance shi ɗin da aka hissisa ɗin masdari ne ila mubalagatan wa min tafa'ala ayran kad yura badala ko ussal fara'il sai zama shine asalin duk manaqibi darajoji wal fara'il da fifice fifice ya zama asalal usuli shine asalin asalai shine farkon na farko shine babban uba gabaki ɗin samammu ya zama mahaɗa matattara ga baki ɗin nagartoci da abin da ke faranta rai manzala shi ne adamul akabar shi ne uban rawuka shi ne hasken haske mai budewa wanda yake mabuɗe manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne asalin rawuka ai asalinta shugabanta babba ya zo a cikin sashen littattafan da aka yi akan bayanin isra'i da manzo cewa shugaban annabi adam alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi marhaban bi ibn surati wa abi ma'anaya maraba da wanda yake ɗani ga surata amma kuma shine uba ga ma'anata wake wai ni wa in kuntu buna adama suratan falife ma nan shahidun bi ubuwati wa'inni haƙiƙa ne ko da yake a sura ni ɗan adam ne akwai ma'ana a cikina wadda yake ta shaida da cewa ni ne asali gare shi mai faɗar wannan waƙan wato ibn farir yana faɗa ne akan harshen halara muhammadiyya waninsa ya ce wato kuma wannan na yusuf na bahani an ware ba ya yi na la'adamin wala hau
وفرد بالله والكل منه ليس ثان هنا وليس ثناء منه أرش ومنه برش ومنه قلم قادم ولون وماء أبلاك كاد العمى دارت به والذوات والأسماء منه نور النجوم والشمس والبدر ومثل المسائل البسراء ما وللكل والد أصحاب الخلق جميعا وهم له أبناء هو نور الأنوار من ذا شيني هسكن هسكك هسكك أصل البرايا شيني أصل هلتا tun san da ba a halicci annaba adam ba ba a halicci matarsa sayyida hawa ba shi ya kaɗaita da Allah baki ɗayan halitta daga gare shi ne ba na biyu a nan ba biyantawa daga manzan Allah daga hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka halicci al'arshi daga gare shi aka halicci ƙasa daga gare shi aka halicci alƙalami mai rubutu da lawal mafus da ruwa da aka ce an halicci ƙasa a kansa baki ɗayan falakai daga gare shi ne da ma abin da take kewayawa da shi da zatoci na sauran abubba da sunaye minu nurun nujumi hasken taurari wa shamsu da hasken rana wal badri da hasken wata minu duk daga manzo ne haka nan kuma masu idanu hasken idanu kamar yadda hasken zuciya ma dai duk daga gare shi ne kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali ne ga baki daya shine asalin halitta gaba daya baki ɗansu kamar ‘ya'ya ne gare shi rassa ne nasa sallallahu alaihi wasallam masu ji da muwa kwakwan labibin li'amrila matukar wanda yake abin yi wa gamda katar mai hankali ya zama yana ba da kai ga lamarin Allah yana miƙa kai ga hukuncen-hukuncen Ubangiji an gaba daga shugaban musayin na Ali Allah ƙara yadda a gare shi ya ce na ce ya rasulallahi daga me aka halicce ka manzo Allah ya sun da kai alhali gumi na bayyana a gare shi kai ka ce juman lu'ulu'i sannan ya daga kai ya ce ya ali yayin da aka hau da ni zuwa sama ka kaba kausai ne au adna na zamo na kai matsayin kaba kausai daga ubangiji na azza wa jalla ko abin da yake kusa da haka ubangiji yau aike zuwa gare ni abin da yau aike da shi sai na ce ya ubangiji daga me ka halicce ni sai ubangiji ya ce ya muhammadu na rantse da isata da girma na in ba domin ka ba da ban halicci aljanna ta ba ban halicci wuta ta ba na ce ya ubangiji mai daga mai ka halicce ni sai ya ce ya muhammadu bari nurin halakatu hobi kudurati yayin da na duba zuwa gare garen farin wani haske da na halitta da iko na na kagar shi da hikimata na dangana shi don ɗaukakawa gare shi zuwa girma na sai na fidda wani yanki daga gare shi na raba wannan yankin gida uku na halice ka da kai da iyalin gidanka daga bangare na farko na halici matayenka da sabanka daga bangare na biyu na halici duk masoyinku kuma daga bangare na uku sai za ka nemi alkiyama idan ranar alkiyama ta zo kowace isa da dangantaka zai ya koma zuwa isarsa da dangantakarsa wadda dattu zalikan nur in dawo da wannan hasken zuwa haske na fa'adhaltuka zan shigar da kai da iyalin gidanka da marayanka da sahabbanka gaba ɗaya da duk ma wanda yake son ko in shigar da shi aljanna ta dan rahamata ya rasulullah ka ba su labari da wannan daga gare ni an gaba daga shugaban mukabil ahbar Allah ya kara yadda a gare shi yace yana bagiji azza wa jalla ya nufin ya halicce shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai ya sanya haskensa maɗaukaki ya zama sura ce ruhaniya mumasilatan wadda yake ta kutanci surarsa wadda za a samar da shi a kanta a duniya sai ubangiji ya umarci mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo masa da yumfu wadda ita ce tsakiyar ƙasa ita ce zuciyar ƙasa ita ce kyan ƙasa ita ce hasken ƙasa fabaɗa jibrilu mala'ika jibrilu ya sauko a cikin mala'ikun aljanna maɗaukakiya da mala'ikun sama maɗaukakiya ai sama ta bakwai fagabar kabarata ya damki damki damki fagabar kabarata rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakin hasken manzo sallallahu alaihi wasallama da jikinsa dimbin da za a halice shi daga gare shi daga gurin da aka binne shi a sharif ta daukake alhali wannan wajen yana ƙasa ce mai haske mai haskakawa faratas mai haskakawa fa'ujinat aka kwaba wannan kasar bima'i taslimi da ruwan korama aljanna ai a korama da take ruwanta shine mafi ɗaukaka abin sha a cikin aljanna a cikin ruwa wanda yake mai gudana na koramin aljanna har ta zamo kamar lu'ul ifara tana da haske mai girma sannan mala'iku suka kewayo da ita daura da al'arshi da kursi da kuma a cikin sammai da kasai da duwar wasu da koguna fara fatil mala'ikatu mala'iku suka san da baki da halitta suka san shugaban ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai arafatu ruwa ai sun san ransa da asalinsa da isarsa da fifikonsa kafin a ce halittar ta san annaba adam alaihi salatu wassalam an kaba daga shugabanmu abdullahi bin abbasin allah ya kara yadda a gare su ya ce asalin yumbin da aka halicci manzo sallallahu alaihi wasallam da gare shi daga cibiyar ƙasa ne a makka ka'abati daga gurin ka'aba ne duhu ya tilaru aka shimfiɗa ƙasa inda ka'aba take nan ne asali daga gare shi aka shimfiɗa baki ɗayan ƙasa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo shi ne asali a cikin halitta baki ɗayan halitta a beban halitta masu bi ne gare shi wan sahibi a warifin ma'arif an kabar daga mai littafin a warifin ma'arif wato sura wardi annal ma a cewa ruwa yana nufin sanda aka yi ruwan tufa zamanin annabi nuhu yayin da ya ringa igiyoyi na ruwa yana kumfaffake ya yi dinga jifa da kumfarsa zuwa sassa lu'ulin da daga gare shi aka halicci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fada zuwa turbata zuwa abin da yake daura da turbayarsa a madina manzala sallallahu alaihi wasallam da wannan ne ya zamo makiyan madaniya maki ne madani ne an kaba daga shugaban sayyidina ali allah ya girmama magana ta sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na kasance haske ne ai hakika ce ta haske da ba wanda ya santa in ba Allah ba tabaraka wata'ala aw musawwaran ko ko abin surantawa bisa sura keɓantacciya min nurin daga haske bai ne dai rabbi a gaban ubangiji na aya tsakanin ikonsa da nufinsa wa haza wannan inayatun kinaya ne an tajalli daga ta bayyana da samun kusaci na ma'ana wanda yake sun samu ga wannan hasken na manzo tun kafin halitta annabi adam da shekaru dubu goma sha hudu an kama daga shugaban abi huraira allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce na kasance ni ne farko annabawa dangane da halitta ni ne karshen su a wajen aikowa wani irbari ibn sari an kama daga irbari ibn sari ya ta allah ya ƙara yadda a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni an rubuta na wajen Allah cewa ni ne cikamakin annabawa sanda aka bani wannan matsayin a hakika annabi Adam a sannan yana abin kwabawa a cikin yimbinsa an kaba daga mai saratar fajiri Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce na ce ya rasulallahi yaushe ne ka zamo annabi a wata ruwayar kutubta nabiyan yaushe ne aka rubuta ka annabi ya ce an rubuta ni ina annabi alhali a sannan annabi adam yana tsakanin rai da jiki mai littafin da ake kira isatin ragibi sha'iki taimakawa mai kwaɗayi mai bege zuwa sanin haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan littafin an yi shi ne akan maulidi Allah ƙara yadda a gare shi ya ce mula hisan yana mai rairayo abinda shurawa zal hadisi masu wannan hadisi suka ambata al'azim hadisi mai girma ana nufin cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta hakikan manzo sallallahu alaihi wasallama wadda ita ce asalin duk wata hakika kafin halitta wani abu daga cikin halitta sannan ya suranta ta bisa sifa keɓantacciya ya sanya sufofi na cika gare ta walfutu wace da isa wannubu wace da annabta wa zuhuri da bayyanar lamari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi ne amintacce alhali sannan annabi adam alaihi salam bai gushe ba yana yumbu tukan wanti na tubar ma asannan ba halice bin na annabi adam ba walam ta rujul wujudi ba shi yato hakikarsa bata bayyana ba ga samammu ko hakikarsa wannan ne manzala ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam zama shine shugaban kasantattu ya zama lu'lu'i ne na kwasfar samuwa wani hubatal aya ne shine zababbe a cikin zababbu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala محمد الفاتح لما أغلق ربنا سبقنا سر الحق بالحق على بمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون